الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 24 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi su kan iya gabata na'am wai misali mutumin da ya yi arwalla da ruwan da ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ya canza in ma ɗanɗano ko kuma launi ko kuma mu ce kama ko kuma mu ce wato shine kanshi bayan har ya gama sallah sai ya tabbatar da cewa ruwan nan ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ya canza menene matsayin sallarsa sallar shi sallah ce ingantacciya ba maganar a sake an gane ko ba maganar sake sallah na'am
bayan liman ya sanarci in zan shigo guda biyu zan yi fatiha da sura ne ko kuma zan yi fatiha kadai
kamar kaka misali wai a sallar isha ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe to idan mutum ya tashi cuku zai yi ko kuma ramuwa zai yi abin da ya kuce masa ka zo masallaci a lokacin isha raka'a biyu na farko sun kuce maka ka samu biyu na ƙarshe idan ka tashi ramu abin da ya kuce maka za ka yi ko kuma ciko za ka yi akan wannan matsala malamai suna da maganganu guda biyu magana ta farko malamai suka ce a duk lokacin da ka samu wani abu daga cikin sallar liman wani abu ya kuce maka to wannan abin da ya kuce maka za ka ramo shi kwatancin yadda liman ya yi kenan a nan waɗanda suka ce ramuwa za ka yi kenan idan ka tashi za ka yi fatiha da sura a bayyane a waɗannan raka'o'i guda biyu su ne malaman malikiya da malaman hanafiya menene hujjar ku suka ce hadisi wanda ke cikin sahihu muslim faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa idza ataitum musallata fa alaikum bis sakinati wal waqar wala ta'tuha wa antum tas'awun فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا Allah ya ce idan za ku je sallah ku je sallah tare da ku akwai natsuwa da girmamawa kada ku je sallah kuna guje-guje zan Allah ya ce abinda kuka tarda ku sallata sai ya ce wa ma fatakun fakku abinda ya kuce muku kuramu sannan wasu daga cikin malamai musamman malaman shafi'iya da malaman hanabila sun tafi akan cewa a duk lokacin da ka samu wani bangare daga cikin sallar liman wani abu ya kuce maka to cikowa ne ciko za ka yi kenan misali a nan a sallar isha ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe biyu na farko suka kuce maka wannan biyu na ƙarshe da ka samu sai ka ɗauke su a matsayin su ne biyunka na farko masu fatiha da sura kasancewar liman ya yi su a ɓoye babu, fa- babu sura wannan bai shahe ka ba kai a wajenka a matsayin na farko suke masu fatiha da sura idan ya salamce za ka tashi ka kawo raka'a biyu fatiha kadai a ɓoye dalili akan haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda lafazin yake cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ataytumus salata fa alaikum bis sakinati wa bis sakinati wal waqar ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا manzon Allah ya ce idan za ku je sallah ku je sallah tare da ku akwai nutsuwa da girmamawa kar ku je sallah kuna guje-guje manzo Allah ya ce abinda kuka tarda ku sallata sai ya ce wa ma fatakum fatimu abinda ya kuce muku manzo Allah ya ce ku ciko an gane ko abinda ya kuce muku ku ciko ya ce ba ku ramu ba sai ya ce ku ciko to dan haka malamai suka ce wancan lafazi wanda yake cikin sahihu muslim wa ma fatakum faqbu ɗauko shi za ka yi sai ka ba shi ma'anar fatimu ku cika domin lafazin alƙaba'u a larabci yana zauwa ma'anar ciko an gane ku ma'anar cikawa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fa'iza ƙabaitun manasikakun farkurullaha ka zikirikun aba'akum au ashadda zikira ubangiji ta'ala ya ce fa'iza ƙabaitun manasikakun idan kun cika ayyukanku na hajji kaga lafazin alqada anan ma'anar shi al-itimam ba in kun rama ayyukan ku na haji fa idza qadaytum manasikakum in kun cika ayyukan ku na haji haka can cikin suratul hajj ubangiji ta'ala ke faɗa thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq thumma liyaqdu tafathahum kaga anan alqada'u shi ma ma'anarsa shine wato cikawa haka can ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul ahzab فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya shiga wurin Abu Salama bashi da lafiya idanunsa sun kame manzon Allah sai yake cewa kad ba hakika ya cika ya cika ajalinsa kenan kwanukan da Allah ya yanka masa to dan haka akan wannan mas'ala magana mafi rinjaye kamar yadda Ibn Rushd Allah ya ji kansa a cikin littafinsa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala faɗa mai rinjaye iya abin da zaka yi ciko zaka yi a duk lokacin da ka samu wani abu daga cikin sallar liman wani abu ya kurce maka abin da ka samu sai ka ɗauke shi cewa shine na farkon ka an gane ko iya abin da zaka yi sai ka yi ciko misali sallah ta magariba ka samu raka'a ɗaya biyu suka kurce maka wannan ta ƙarshe ka samu wannan ta ƙarshe sai ka ɗauke ta a matsayin ita ce ta farkonka mai fatiha da sura idan liman ya salamce ka miƙe za ka yi fatiha da sura a bayyane raka'ar ka ta biyu kenan ka zauna ka yi tahiya sai ka tashi ka kawo ta uku fatiha kaɗai ba sura ko ka samu biyu daga cikin sallar liman ta biyun shi da ta uku ta farko ta kuce maka ta biyun shi da ta uku sai ka ɗauke su a matsayin su ne biyunka na farko idan ka tashi sai ka yi fatiha kaɗai a wuri wannan shi ne ka'ida na'am sai ka ɗan ɗaga murya na to wannan hadisi sai dai mun bincika wai hadisin da yake cewa man qala ana falaisa huwa da cewa man qala ana mu'min fa huwa kafir wa man qala huwa fil jannati fa huwa fil nar kamar yadda ibn mardawai shi ya rawaito wannan hadisi yana karkashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila kamar yadda ibn kasir Allah ya ji kansa ya taho da hadisin a karkashin wannan aya wannan hadisi sai mun diba menene matsayinsa amma abu ne sananne an gane ko mai hankali baya cewa ni ni ne wani ne in har kai kai ne wani ba kai ba za ka faɗa jama'a za su faɗa an gane ko cewa ni ni ne wane a bisa fuska ta nuna jiji da kai da alfahari wannan haramun ne domin tsarkake kai ka yabi kanka wannan haramun ne baya halatta kamar yadda Allah ya haramta mana haka da nasi na alkur'ani ubangiji ta'ala yake cewa falatu zakku an kusakum kada wato ku ziga kanku ku tsarkake kanku ku yabi kanku domin lafazin at-tazkiya wato shine ka tsarkake kanka ka nusanta kanka game da duk wani aibi ka ziga kanka ka nuna cewa kai na kwarai ne to anan ubangiji ta'ala ya haramta mana falatu zakku anfusakum kada ku tsarkake kawunan ko ka ce falatu zakku anfusakum kada ku ziga kanku ku ce ku ku ne wani ubangiji ta'ala yace huwa a'lamu biman ittaqa ubangijin ku shine mafi sani game da wato wanda yake tsara dokokinsa don haka ziga kai da yaban kai wannan ɗabi'a ce ta yahudu shine can Allah yake cewa alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum ubangiji ta'ala yace shin baka ga ba waɗanda suke zuga kansu suke yaban kansu sune yahudawa ubangiji ta'ala sai yace balillahu yuzakki man yasha bari dai ubangiji ta'ala shi ke tsarkake wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya nuna matsayinsa a cikin jama'a jama'a su san kowa ne ne wala yuzlamuna fatila ubangiji ta'ala yace ba a zaluntar su game da abin da suka aikata na lada a tauye musu ko kuma a dora musu laifin da ba su suka yi ba fatila ubangiji ta'ala yace daidai da wato shine fatar dan dabino an gane ko idan aka ce fatil misali yanzu idan ka dau dan dabino a tsakiyar shi daidai wurin wannan tsaga za ka samu wani ɗan zari an fahimce shi jikin ɗan dabino idan ka bare dabino ka fito da ɗan a daidai wannan tsaga ta ɗan dabino za ka samu wata wani zari to wannan shi ne ake kira da fatil an gane ko idan kwa aka ce kitimir abinda ake nihi fatar da take naɗe ɗan dabino farar fata idan kwa aka ce na ƙira abinda ake nihi wannan dan rami dan garami wanda yake kasancewa a bayan dan dabino kamar yadda Allah ya ce wala yuzlamuna nakira can kuma yace ma yamlikuna min qidmir qidmir fatar da take nade dan dabino idan aka ce kuma fatil kenan dan zaren da yake kasancewa a tsagar dabino idan aka ce nakir shine wato dan tsaffata wanda take kasancewa a bayan dan dabino to dan haka kasancewar anan maganar sai ka ziga kanka ka nuna cewa kai wani ne wannan ba ɗabi'a ba ce ta muminai don haka a aƙidar ahalus sunna wani jama'a mun yi bayani akan wannan mas'ala idan aka tambaye ka aka ce kai mumini ne kai tsaye bai dacewa ka ce eh ni mumini ne sai dai ka ce ana mu'minun insha Allah in Allah ya so ni dai mumini ne ba kana togewa bane ba dan kokonto a cikin imaninka a'a dan guje mu tsarkake kai ne misali aka ce kai ahalus sunna ne sai ka ce insha Allah ana ahalus sunna insha Allah ni dai mabiyin sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in Allah ya so in tambayar ka aka yi haka zaka faɗa dan haka shine yake cewa wa nahnu fi imani na nastasni min ghairi shakkin fastami wastabini yace wa nahnu fi imani na nastasni yace mu ahalus sunna wal jama'a a aqidar mu wato muna tugo a wajen imani in aka ce kai mumini ne sai ka ce ni mumini ne in Allah ya so an gane yace amma min gairi shakkin ba dan kokonto ba game da imanin mu yace ka saurari wannan fada kuma ka nemi bayani domin ana guje ma haka domin tsarkake kai na me yake cewa
misali kamar ma'aikacin da zai a sati kuɗi zai tafi na aiki kuma in ya sai tun da sahi sai shida na sahi sai shida na mulki zai dawo in ya sai can zai dawo mai yanayin kasar ga matsala a zuwa da
wai misali kamar ma'aikata na suras wanda bulaguro ne suke daga nan su tafi za su je su yi ni idan suka yi ni kuma za su dawo an gane ko wai kasarin sallah za su yi ko kuma cika sallah za su ba maganar cika sallah domin bulaguro ne suka yi an gane ko bulaguro ne suka je wajen aiki don haka sallolin da suka riske su a can azzabar da la'asar duka kasarinsu za su yi domin karfe shidda na safe suke tafiya su dawo karfe shidda na yamma azzabar da la'asar kasarinsu za su yi in iya rayuwarsu haka za su yi babu komai a kansu wannan shine iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta musu an gane ko domin ba zama ba suka je bulaguro ne suka je su yi aiki cikin wani ɗan lokaci sannan su dawo inda a ce zama ne ya kai ka can to ka je ne da nihin zama kuma wuri ne wanda yake na aikin ka to don haka ka je da nihin zama wannan kuma cika sallah za ka yi in ya zamanto za ka iya ɗorawa a kan kwana ashirin idan za ka yi kasa da kwana ashirin to matsayin ka matafiyi ne duk waɗannan kwanuka kasarin sallah za ka yi darasi na yau za mu je mai kama wancan ba su kuma yawa bismillah usman a eh darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul itikaf mun tsaya ƙarshen wato babi na bakwai baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na halaccin yin bukkoki a cikin masallaci in har babu takurama masallata an gane ko in har wato babu kuntatawa da takurawa game da masallata to ba laifi ba ne mai itikafi ya zo ya kafa bukka a cikin masallaci domin ya fake a cikinta ya samu nutsuwa da kadaita da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala kamar yadda a ƙarƙashin baban malam ya shigo mana da hadisin aisha allah ya ƙara mata yadda take cewa lalle wato manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nihin yin itikafi lokacin da aka sallaci sallar asuba aka gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya zuwa wurin da yake nihin ya fake domin yin itikafinsa Aisha take cewa idan akhbiya sai ga maka wasu bukkoki lafazin akhbiya kamar yadda bayani ya gabata jam'i ne na khiba idan aka ce khiba wato shine kenan bukka dan daki ne ake yi wanda yake imma na haki ko kuma wanda yake na fata ko kuma wanda yake na tanti shine ake kira da al-khiba jam'unsa shine akhbiya to wancan lokaci tabar markaba ce ake dan zawwa a dan kewaye ta yanzu misali kamar irin waɗannan 'yan ɗakuna wanda matafiya suke yi ilkaima wannan to irin ta ce ake kira da khiba shi ne aisha ta take cewa khiba'u aisha wato ga bukka ta aisha wa khiba'u hafsa da bukka ta uwarta hafsa wa khiba'u zainab da kuma bukka ta zainab allah ya yarda da su gaba ɗaya da Aisha da Hafsa da Zainab gaba ɗayansu mata ne na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wanda bayani ya gabata wato manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama akan masa wannan ilbukka a cikin masallaci. To Aisha sai ta nemi izininsa cewa ita ma tana son ta yi itikafi tare da shi. Bazan Allah ya ba ta izini ita ma ta zo ta yi bukkarta a cikin masallacin. hafsa da ta ji sai ta sanya aisha ta nema mata izini wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma tana son ta yi itikafi manzon Allah ya ce ma aisha je kiki ce an ba ta izini aka ba ta izini ita ma ta zo ta yi bukarta zainab bintu jahash Allah ya kara mata yadda da ta ga aisha ta yi hafsa ta yi ita ma sai ta zo ta kafa ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fito domin da ya gama sallar asuba ya tashi zai je ya shiga ilbukkarsa sai ya ga kubba kusan guda hudu manzon Allah sai yake cewa albirra taquluna bihin manzon Allah yace yanzu alkhairi ne kuke zato game da yawaita waɗannan bukoki nan an yi idlaqil qawl ala alfi'l lafazin taqulun ay tazunnun an gane ko manzon Allah yace yanzu alkhairi ne kuke nihi wato game da wannan bukoki da kuka zo kuka yi istifham anan istifham ne inkari ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana musu musu da nuna rashin gamsuwarsa game da yawaita wannan bukoki me yasa saboda kasancewar me yiwa gasa da takara ne ta kai su wato yin wannan itikafi shi kuma yin itikafi ibada ce mai zaman kanta wadda take buƙatar tsarkake niyya an gane ku takan iya yiwuwa kishin ne ya motsa ita wato zainab ba tare da ta ma ne domin babu dalilin da ya nuna cewa ta nemi izini ita ma sai ta zo ta yi tata to maza Allah sallallahu alaihi wa sallama me za a yi Aisha ta ce man sarafa maza Allah sai ya juya ya ce itikafin ya dena ba zai yi ba falanya take Aisha ta ce a waɗannan kwanuka goma a wannan shekara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi itikafi ba a wannan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan hatta atakafa ashran min shawwal sai da aka kai watan azumi ya mutu watan shawwal ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama itikafin sa kwanuka goma na farkon shawwal manzo Allah ya yi itikafin su to wannan hadisi a takaice da mun bayani ya gabata akan sa illa kasancewar malam ya sake zauwa da shi a nan ya gina babi na musamman wanda yake nuna mana halaccin wato yin ilbukka a cikin masallaci ko kaɗan sanya wani labule kaɗan kare inda za ka ɗan samu nutsuwa wannan duka ba laifi ba ne amma sharaɗi ya zama to babu ƙuntata ma jama'a domin duk abin da zai kai akwai ƙuntata ma jama'a to wannan haramun ne za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب هل يخرج المؤتكف لحوائجه إلى باب المسجد قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو محمد ابن مسلم ابن شهاب أنه قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره بإعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة رضي الله عنها مر رجلان من الأنصار فلما فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت هيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا الإمام البخاري الله يجيك أنسى كيف أدا cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa hal ya rujul mu'takifu li hawaijihi ila babil masjid shin mai itikafi zai iya fitowa zuwa kofar masallaci domin wasu bukatunsa da suka bujiro masa tambaya ce malam ya bude baban da ita shin mai itikafi zai iya fitowa daga cikin tsake-tsakin masallaci zuwa kofarsa domin wasu bukatu? za mu ga amsar tambayar shi ne a nan malar sai ya shigo mana da hadisin aliyu gunul husayn wanda ake kiran shi zainul abidin an gane ko jika ne na aliyu dan abi talib domin ɗa ne na al-husaini ibn ali ibn abi talib shine yake cewa anna safiyata zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce safiya bintu huyai wanda mahaifinta wato shine shugaba na birnin khaibar ana mata kinaya da ummu yahaya wanda khaibar a shekara ta bakwai da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kai mata ɗauki ya je ya buɗe garin da ƙarfin tsiya ya shiga ƙarƙashin daula ta musulunci safiya tana daga cikin waɗanda aka ribato na ganimar yaƙi diyar wato shugaban diyar sarkin garin ce ta faɗo a cikin rabon wani daga cikin sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa a canza masa saboda shi mai daraja ya kamata a bashi matsayinsa a lokacin nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ‘yantar da ita ya maida ‘yantar wadda ya mata shine sadakinta manzan Allah ya aure ta to ita ce a nan shine a nan wato shi aliyu bin Hussein yake cewa anna safiyata zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle safiya bintu huyai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbaratu ita ta bashi labarin cewa annaha ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zuruhu domin ta ziyarce shi fi itikafihi fil masjidi fil ashr al-awakhir min ramadan a itikafinsa a nan masallaci a kwanuka goma na ƙarshen ramadan a nan abin da muke so mu sani kamar yadda bayani zai zo nan gaba kenan halaccin mace ta ziyarci mai gidanta wato a lokacin da yake itikafi a masallaci sawa'an mai gidanta ne ko wanta ne ko kananta ne ko diya ta ziyarci mahaifinta wannan duka ba laifi ba ne kamar yadda a nan ita safiya ta ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana itikafi a cikin masallaci a cikin kwanuka goma na ƙarshen ramadan a nan da ya ce fil masjid kamar yadda bayani ya gabata mun yi bayanin cewa itikafi baya inganta sai a masallaci kamar yadda hadisi ne sahihi daga aisha Allah ya kara mata yadda aisha take cewa wala atikafa illa fil masjid ba maganar yin itikafi sai a masallaci sannan fil ashir la awakhir min ramadan a kwanuka goma na ƙarshen ramadan kamar yadda bayani ya gabata wannan na nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce yin itikafi a waɗannan kwanuka goma na ƙarshen ramadan wanda mun yi bayanin itikafi na inganta a cikin dukkan wasu kwanuka a tsawon shekara illa kasancewar ya fi karfafa a cikin kwanuka goma na ƙarshen ramadan bata haddasa inda husa'a wato safiya sai ta zauna a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gwalgwadon wani zamani ta yi hira a wajensa sun makamar tankalibu sai ta tashi da nihin komawa gida faƙaman nabiyu sallallahu alaihi wasallama ma'aha ya ƙalibuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi tare da ita domin ya raka ta an gane ko ya tashi domin ya raka ta wanda bayani zai zo nan gaba kamar menene sababin abin da ya sa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi domin ya raka ta kamar yadda malam yayi babi na musamman nan gaba zai zo shine yace faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ma'aha yaqlibuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi tare da ita domin ya raka ta zuwa gida hatta idza balagat babal masjid inda babi ummi salama wato har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya iso kofar masallaci a wurin kofar gidan ummu salama aka zo daidai kofar gidan ummu salama me za mu iya ɗauka na darasi a nan a daidai gabar da ya ce inda babi ummi salama a wurin ƙofar gidan ummu salama ba shi ba na'am cewa matan manzon Allah ko ce gidanta daban ba shi muke ni ba ha yawa shi ma dai ba shi muke nihi ba a takaice abin da muke nihi kar ka samu damuwa ka ringa gunguni dan an ce gidanta ba ce gidanka ba ai ummu salama ba gidanta bane gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne amma sai aka jingina aka ce gidan ummu salama an gane ko shine yace fata shine yace hatta idza balagat babal masjid inda babi ummi salama har lokacin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso kofar masallaci wurin kofar gidan ummu salama marra rajulani min al-ansar wato wasu mazaje biyu daga cikin mutanen Madina sai suka wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama lokacin nan yana tsaye da matar shi safiya faƙala lahuman nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma manzan Allah sai ya ce ku yi tafiya a hankalinku ma'ana ku tafi a sannu an gane ko shi ne ya ce ala rislikuma ai imshiya ala rislikuma ma'ana ku tafi a hankalinku kar ku canza tafiya kuma kar ku canza manufa domin su waɗannan mazashi biyu da suka hango mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wata mata sai suka ringa duku-duku suka ringa bin bango bayan sun yi masa sallama da gaba suke sai suka canza hanya kuma da suna tafiya su taki ɗaya-ɗaya sai suka canza suna duku-duku suna sauki mazan Allah sai ya ce ku dawo ku dawo sai ya ce alara silikuma ku yi tafiya a hankalinku wanzan Allah ya ce inna ma hiya safiyatu bintu huyai ba kowa ba ce ba mata ta ce safiya bintu huyai an gane ko dan in ya tsaya ya ce safiya ya ce inna ha inna ma hiya safiya safiya ce to safiya ku ai yawa gare ta duk da cewa takan iya yiwuwa suna da masaniyar yana da mata mai suna safiya kenan wannan suna iya fahimta kai tsaye takan iya yiwuwa idan ba su san sunayen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan iya fadawa wata duniya ta tunani to wace safiya ke kamar yadda a cikin hadisi sahihi da Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud ta ce masa je kaka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadakar da yace mu yi in har na baka tayi je kaka tambaye shi in ya ce ta ya halatta in baka to zan baka ya ce a ke je kiki tambaye shi da kanki a lokacin da ita zainab ta isa kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta tarar da wata mata bukatar da ta zo da zainab ita ce ta zo da wannan ita ma wannan bukata ita ce ta zo da wannan mata suka tura bilal ka je ka faɗa masa cewa wasu mata suna kofa suna tambayar shi sadakar da kace su yi shin ya halatta su ba mazansu su amma kar ka faɗa masa cewa su wance ce da bilal ya shiga ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su wane ne sai bilal ya ce zainab ce sai manzon Allah ya ce masa wace zainab kin sai ya ce imra'atu abdullah matar abdullahi dan mas'ud kaga anan zainab tana da yawa don haka manzon Allah sai ya nema a bambanta masa wace zainab kin sai ya faɗa masa ya ce zainab matar abdullahi dan mas'ud to a nan maza Allah sai ce musu inna ma hiya safiyatu bintu huyayyi domin safiya bintu huyayyi ɗaya ce a madina ita ce matar maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce kusan da cewa wannan ba wata mata ba ce safiya ce bintu huyayyi faƙala sai suka ce subhanallah mamaki ya rasulallah ya manzan Allah ai ba ma nihin wani tuhuma game da kai wannan kalima ta subhanallah ana amfani da ita a lokacin da abu ya girmama ya baka mamaki maimakon ka yi taɓi ko ka yi ihu wani duba karantarwa addini bace idan an yi abu ya kayatar da jama'a ko abu ya baka mamaki ya girmama a kanka ɗayan biyu ne in ma ka ce subhanallah ko kuma ka ce allahu akbar an gane ko don haka Allah ya karantar da mu tun a cikin suratun nur da aka ma aisha kazafi wanda matsayin aisha ya wuce a ce an tuhumce ta da irin wannan al'amari na alfasha ubangiji ta'ala ya ce subhanak hadha buhtanun azim mamaki wannan yanken ƙarya ne mai girma kamar yanzu matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ce ta yi zina haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da sahabbansa mayaka za a tafi hunayin sun wuce da wata magariya wadda mushirkai suke rataye makamansu domin neman albarka da wannan magariya in sun fita fagen daga su yi rinjaye akan abokan gabarsu muminai da suka ga haka sai suka ce ya rasulallahi mu ma ka sanya mana wata itaciya ta magariya wadda za mu ringa rataye makamanmu kamar yadda makiyanmu su ma suke rataye makamansu manzan Allah sai yake cewa Allahu akbar manzan Allah ya yi wannan kalima Allahu akbar abin ya ba shi mamaki manzan Allah ya ce tabbas kun faɗa kamar yadda mutanen annabi Musa suka faɗa ma annabi Musa lokacin da Allah ya ƙetare teku da su وجاوز نبي بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون a takaice dai a nan kenan idan abu ya girmama ya baka mamaki to abinda za ka faɗa ka ce allahu akbar ko ka ce subhanallah ba maganar taɓi ba maganar kowa shi ne suka ce subhanallah mamaki ya rasulallah suka ce ya manzan allah ai wannan al'amari ba sai ka faɗa ba wa kabura alaihima safiya take cewa lamarin wato ya girmama gare su abin ya girmama gare su faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su inna shaifana ya bulugu min ibni adama mablagar dam kusan da cewa shaidani wato yana kaiwa game da ɗan adam a cikin gangan jikinsa duk inda jini yakan kai ma'ana duk wani lungu da jini yakan iya shiga a jikin ɗan adam to shaidani yana da ikon shiga nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi kudura akan haka jini a jikin ɗan adam babu inda baya shiga ko ina yawo yake an gane ko ya shiga zuciyarsa ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan to shaidani a jikin ɗan adam ko ina shiga yake malamai suka ce wannan kuma akan zahirinsa za a ɗauka kamar yadda wasu malamai suka ce a nan isti'ara ce aka yi ma'ana irin yadda shaidani yake yawaita hallakar da ɗan adam shine manzon Allah sai yi misali da yadda jini yake yawan gudana a jikin ɗan adam ko ina shiga yake malamai suka ce akan zahirinsa za a ɗauka domin al'amari ne wanda yake mai sauƙi ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shaidani dama ta yawo a jikin ɗan adam duk inda ya ga dama yakan iya shiga shine yace inna shaytana lalle shaytani ya bulugu min ibni adama wato yakan kai game da jikin dan adam mablagar dam duk inda jini yake kaiwa ko ina shiga yake manzo Allah yace wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'a manzo Allah yace ina tsoron ya jefa wani abu wanda yake na tuhuma a cikin zukatanku ku ce kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata mata a tsaye wanda ku shi duk mutumin da ya tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu to wannan mutum ya kafirta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wankekke ne Allah ya wanke shi game da dukkan wani aibi gaba ɗayansa babu wani abu da za a iya tuhumar shi da shi a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa mai itikafi ba laifi bane ya shagala da wasu al'amurra waɗanda suke na halak kamar misali in wani ya kawo masa ziyara ba laifi bane yakan iya tashi ya raka shi mai itikafi kayansa din sun yi datti ba laifi bane ya fito wajen masallaci ya wanke kayan shi ya shanya in ya gama ya koma ya ci gaba da ibadar shi ba laifi bane mai itikafi in yana jin tsoron daudada masallaci ya fito wajen masallaci ya zauna ya ci abinci sannan in ya gama ya koma ba laifi ba ne mai itikafi wani abu wanda yake da bukata ya fito kofar masallaci idan akwai tebur ko kanti ya saya sannan ya koma duka wannan ba laifi ba ne in dai bukatu ne na abubuwa waɗanda suke ban makawa kamar yadda bayani ya gabata wannan duka ba laifi ba ne sannan irin waɗannan bukatu da suke bujirowa ba laifi ba ne don haka a nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito takanas wato domin ya raka safiya mazan Allah ya rako ta sai da ya kai ta har zuwa gidanta sannan wannan hadisi yana nuna mana halaccin mai itikafi ya kadaita da matarsa an gane ko ba laifi bane ya kadaice da matarsa amma iya abin da aka haramta ma mai itikafi wato shine hada jiki da matar shi da duk wani nau'i wanda yake da jin daɗi musamman saduwa wannan haramun ne ga mai itikafi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid an gane ko wala tubashiruhunna kada ku sadu da iyalin almuradu bil mubashara anan aljima kada ku sadu da iyalin ku halin kuna masu itikafi a cikin masallaci to ba ma saduwa ba duk abin da yake gabatar saduwa bai dacewa mai itikafi ya aikata da matar shi amma kaɗaita a ɗan yi hira a ɗan tattauna wannan duka ba laifi ba ne ba kamar yadda ta kawo masa ziyara ya kaɗaita da ita ya tattauna sannan kuma wannan yana nuna mana irin tsananin matukar tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da al'ummarsa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kokarin saita al'ummarsa dangane da duk abin da zai ije musu ɗaukar laifi me yasa domin a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya gansu a cikin wannan yanayi sun canza manufa inda suke nihin tafiya sun canza suka ja da baya sannan kuma suka canza salon tafiya maimakon da suna tafiya take ɗaiɗe sai suka fara sauri manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya kirawo su manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna musu cewa su yi a hankalinsu ba kowa bace safiya ce kuma ga dalilin abin da yasa ya faɗa musu haka domin yana guje musu kada shaidani ya je ya jefa musu wani abu a cikin zuciyarsu na tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce sun ganshi da wata mata wanda wannan tuhuma ko idan ya jefa musu zai iya halakar da su sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana cewa dole mumini ya yi taka tsantsan ya dau matakai game da nisanta kanshi game da duk wurin da za a iya munana masa zato an gane ko duk abin da zai janyo a munana maka zato to ka yi kokari ka nisanta kanka musamman malamai suka ce wannan ya fi karfafa a cikin haƙƙin malamai da duk wani wanda ake koyi da shi a cikin addini ba don komai ba saboda kada a munana masa zato idan aka munana masa zato abin da zai biyo baya kenan iya abin da yake da shi na ilimi jama'a ba za su amfana da shi ba saboda wannan tuhuma da za su ringa yi masa to don haka a nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su sai ya nuna musu cewa ga yanayin ga halin da ake ciki ba kowa bace matar shi ce don haka malamai suka ce a nan ya zama wajibi a duk lokacin da ka samu kanka a wani wuri wanda akan iya munana maka zato an gane ko ta fuskar faɗa ko aiki to a nan ya zama wajibi a kanka kai bayani ka nuna cewa ga dalilin da ya sa aka yi kaza misali kamar unguwa ta masu zaman kansu mata masu zaman kansu idan aka ganka a nan kana tsaye ko ka biyo wannan titi wani ya haɗu da kai wanda lafiya kake nan sai ka ce ko da bai tambaye ka ba sai ka yi masa bayani hanya ce ta kawo ni saboda wannan hanya ta fi sauki maimakon sai na kewaya na biyo ta can ko kuma akwai wanda na zo nema ana aka ganka a gidan giya to wannan ya kawo ka gidan giya sai ka ce a wani ya ci bashi na kuma an ce ba inda zan same shi a wannan lokaci sai ana don haka na biyo baya ko aka ganka kana kan babur ka goyo wata mata kai ba mai aure ba a nan sai ka yi bayani ka ce a yar uwata ce kanwata ce ko yata ce ko kuma kazata ce ko da ba a tambaye ka me yasa domin ka wanke kanka game da wato mugun zato wanda akan iya tuhumar ka da shi to don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba tambaye shi ba suka yi amma ya kirawo su yace ku ba sannu ya ce ba kowa ba ce mata ta ce safiya da ya ce musu matar ce safiya sai ya nuna musu illar ya ce a'a na faɗa muku haka ne domin ku san da cewa shaidani na kai duk inda jini yakan iya kaiwa a jikin gangan dan adam a jikin gangan jikin dan adam saboda haka manzon Allah ya ce ina tsoron ya jefa wani abu na mugun zato a cikin zukatan ku ce kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata mata a tsaye a nan malamai suka ce alkali idan ya yanke hukunci ya dace ya bayyana ma shi wanda aka ma hukunci fuskar wannan hukunci da aka yanke masa in har kenan fuskar koyayya ce me yasa dan kada ya tuhunci alkali cewa ya zalunce shi an gane ko a nan maza Allah da ya nuna musu cewa matar shi ce safiya sai maza Allah sai yake cewa domin ina jin tsoron kada shaidani ya jefa wani abu a cikin zukatanku don haka kenan na kira muku na faɗa muku cewa ga halin da ake ciki kenan a nan a takaice mun samu amsar cewa mai itikafi yakan iya fitowa daga cikin masallaci zuwa kofar masallaci domin wasu bukatun shi domin a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fito sai da ya raka ta har zuwa gida babu li itikafi wa khurujin nabi sallallahu alaihi wasallama sabihata 20 قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة عشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال إني أريد ليلة القدر إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في, في وتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قطعة قال فجاءت صحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato itikafi da fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato a safiya ta ashirin ga watan Ramadan wanda safiya ta yi ni na ashirin dare ne wanda yake na ashirin da ɗaya shi ne a nan malam sai ya shigo da hadisin abu sa'id al-khudri allah ya ƙara masa yadda wato almajiransa abu salama ibn abdurrahman ibn au yake cewa na faɗa ga abu sa'id na ce masa hal ita rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya zukuru lailatul qadr shin ko kaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ambata wani abu wato game da dar lailatul qadr qala na'am abu sa'id yace masa kwarai idita kafna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama la ashir al awsada min ramadan yace tabbas mun yi itikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kwanuka goma na tsakiyar ramadan ƙala sai yake cewa fakharajina sabihata ishirin sai muka fito wato asuba kenan ta ashirin kenan wayewar yini na ashirin ya ce sai muka fito daga cikin masallaci wurin iti kafin an gane ko ƙala sai yake cewa fakhaɓaɓa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sabihata ishirin a wannan safiya ta yini na ashirin ga ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin mu sai ya yi mana kububa fa qala sai manzon Allah ya ce inni uritu lailatul qadr maza Allah ya ce tabbas an nuna min daren lailatul qadr wa inni nasituha maza Allah ya ce amma fa na manta ta ba ainihin lailatul qadr da aka nuna masa bai manta a'a ranar da take kasancewa da alamomin da aka nuna masa ya manta kenan ranar amma alamomin bai manta ba shine yace inni uritu lailatul qadr manzo Allah yace an nuna mun daren lailatul qadr ma'ana a wani rana ce take kasancewa wa inni nasituha manzo Allah yace amma na manta wanda bayanin ya gabata sababin mantawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin iyalinsa sun falkar da shi tashin da yake ya fito kofar masallaci domin ya ba jama'a labari mazan Allah sai ya samu wasu mutum biyu daga cikin sahabbai suna fada da juna mazan Allah ya shiga tsakankaninsu yana famar sasanta su wannan al'amari shine sababin abin da ya kai mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya manta ainihin wato ranar da ake samu daren da ake samun lailatul qadr ma'ana ranar mazan Allah ya manta shi ne sai yake cewa falatami su hafil ashir al'awakir fi wutar maza Allah ya ce amma ya ce ku nemi dacewa da daren lailatul qadr a kwanuka goma na ƙarshen ramadan kuma a cikin mara shine daren 21 ko daren 23 ko na da biyar ko na da bakwai ko na da tara a waɗannan biyar din su ne ake famar dacewa da daren lailatul qadr shine yace fi witr a cikin mara kenan daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 ya ce fa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in waqi manzon Allah ya ce ni na samu kaina ina sujada wato a cikin ruwa da laka a wannan dare da Allah ya nuna min lailatul qadr manzon Allah ya ce na samu kaina ina mai sujada a cikin wato ruwa da laka ita wannan alamar manzan Allah bai manta ba amma ainihin yinin manzan Allah ya manta a wace rana ce sai ya ce wa man kana a takafa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kasance ya yi itikafi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a waɗannan kwanuka goma na tsakiya manzan Allah ya ce faliyar shi maza ya koma an gane ko manzan Allah ya umarce su cewa duk wanda ya yi itikafi tare da ni manzan Allah ya ce ya dawo kada ya koma gida ya ci gaba faraja annasu ilal masjid abu sa'id ya ce jama'a sai suka dawo masallaci wa ma nara fis sama'i qaza'a ya ce a cikin samaniya ya ce ba ma ganin wani yanki wanda yake na girgije qaza'a shine qita'atun min as-saham ma'ana dan wani yanki wanda yake na girgije ma'ana sama a wasfake take babu wani girgije ƙada sai ya ce faja'at sahaba wato wani girgije sai ya zo ya haɗu ya yi cida famaɓarat wato wannan girgije ya yi ruwa a wannan dare aka kusan kwana ana ruwa ya ce wa uƙimatis sala aka tada ikamar sallah ta asuba fasaje da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil'in wal ma' manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sujada a cikin ruwa da laka za mu iske ko kuma mu ce daman ya gabata rufin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba rihi ba ne ba irin na ɗakunan mu a yau waɗanda ba sa ruwa domin rihi ne wanda yake itacen dabino ne aka jera aka ɗan sanya wata ciya wata wata kaba baya hana ruwa ya zubo ruwa ya ringa zuba cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma masallacin shi a wannan lokaci ba irin masallatanmu ba ne ba a yau masallatunmu a yau a shimfiɗa suke da shimfiɗu su kuma lokacin nan kawai ƙasa ce masallaci ya jika ruwa yana zuba shine ya ce fasayya da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi tsini wal ma manzon Allah ya yi sujada a cikin ruwa da laka hatta ra'aitu dina fi arnabatihi wa jawhatihi yace sai da naga wato laka a kan karan hancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in aka ce arnaba shine karan hanci kenan nan ya ce na galaka a kan hancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa jauhatihi da goshinsa wannan kuma a daren 21 ne don haka abu sa'id yake cewa na tabbata daren lailatul qadr akan dace da shi a daren 21 ana gama sallah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya waiwayo ya ce sai na ga laka a kan hancinsa da goshinsa kamar yadda ya ba mu labarin cewa a mafarki haka ya ga alamar da Allah ya nuna masa game da yinin da ake samun daren lailatul qadr to dan haka wannan yana nuna mana maza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi amma ya fito a cikin kenan asuba ta waye wal ashir wannan yana nuna duk mutumin da yayi itikafin kenan kwanuka goma na tsakiyar Ramadan kenan zai fito ne kenan asuba ta wayewar ashir wanda ya a kwanuka goma na farkon ramadan kenan asuba ta wayewar kenan yini na goma a ran nan zai fito an gane ko tare da cewa a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafin kwanuka goma na farkon ramadan jibrilu alaihi salam ubangiji ta'ala ya turo shi cewa ya faɗa masa cewa wannan dare da yake famar dacewa da shi ba a nan da yake manzon Allah ya yi itikafin kwanuka goma na tsakiya ya sake dawowa ya faɗa masa cewa wannan dare a ci gaba da bincike ba a nan ba yake sannan mazan Allah ya kudu ba ya ce jama'a duk wanda ya yi itikafin waɗannan kwanuka goma na tsakiya kada ya koma gida da sun ɗauki kayansu sun maida gida kenan abin da ya rage rana in ta faɗa su fito an gane ko rana in ta faɗa su fito sai mazan Allah ya ce kar wanda ya koma gida mazan Allah ya ce kowa ya ci gaba da itikafinsa sannan suka ci gaba da itikafi menene yasa yace su ci gaba da itikafi manzo Allah yace domin an nuna mu wannan dare a mafarki amma na manta amma ga alamomin da ban manta ba na samu kaina ina mai sujada a cikin ruwa da laka wannan dare da suka dawo kuma shine daren Lailatul Qadr domin asuba ce ta wayewal ashirin yini na ashirin ga Ramadan shine daren ashirin da ɗaya a wannan dare ne ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar ba sahabbai game da wannan mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi babu itikafil mustahaba qala haddathana qutayba huwa ibn sa'id ibn jamil ibn tarif al-baghlani qala haddathana yazid ibn zuray an khalid huwa al-hadha an ikrima huwa mawla ibn abbas an aisha radiyallahu anha annaha qalat اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستهابة من أزواجه فكانت ترى الهمرة والصفرة فربما وضعنا القصد تحتها وهي تصلي wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin yin itikafi na mace mai jini na rashin lafiya lafazin almustahaba ita ce macen da jini ya zarce da ita baya tsaya mata in aka ce istihaba shine zarcewar jini wanda akwai wata jijiya wadda ake kiranta wato al'azin wanda kasancewar shaidani yakan haulu wannan jijiya a jikin mace sai jini ya yi kece ya yi ta zauwa bayan gama al'ada ma jini sai ya ki tsayawa da ɗan wani lokaci yakan zo to wannan jini shine ake kiran shi istihaba wannan jini ya sha bamban da jinin al'ada da jinin biki ta fuskar hukunce hukunci domin shi wannan jini baya hana sallah baya hana duk wata wani aiki na ibada kuma baya hana mai gida ya kusanci iyalinsa idan suna cikin wannan yanayi to shine anan malam yayi babi da ke bayani game da halaccin yin itikafi na mai jinin istihaba shine anan sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha take cewa itakafat ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam imra'atun mustahabatu min azwaji wata mata mai jinin rashin lafiya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ta yi itikafi tare da shi wannan mata kamar yanda wata riwaya ta bayyanar da ita ita ce ummu salama Allah ya kara mata yadda fakanat tarumrata wasufra ta kasance ta kanga wani jajaja ko wani rawaya rawaya yakan zo mata an gane ko kuma alhali tana cikin itikafi tana da masallacin aisha ta ce fa rubbama wa ba'ana qasta ta ce su da yawa ma mukan kawo wata tasa sai mu aji ta haɗa ha ƙarƙashinta wahiyar ta salli a wannan lokaci tana sallah saboda in wannan jajaja na jini ko kuma a sufura shine rawaye-rawaye na jini da yake zo mata na rashin lafiya in ya ɗasu ma kada ya ɗasu a cikin masallaci kenan ya ɗasu a cikin wannan tasa shine aisha take cewa fa rubbama wa ba'ana qasta idan aka ce abbas shine a hausa ake cewa tasa ainihin tasa da ake faɗa kalima ce arabiya aka hausantar da ita an gane ko sunan shi a hausa kwano kenan ake cewa shine abbas kenan shine ake cewa tasa shine take cewa farubbama wa ba'ana fasta so da yawa mukan aji wani makayi ta hata ha karkashinta wahiya ta salli tana sallah domin injinin ya dasu ya dasu a cikin wannan kada ya dauda da masallaci wannan yana nuna mana kenan mai jinin istihaba ba laifi bane kenan ta yi itikafi amma mai jinin al'ada ko jinin biki wannan baya dacewa ta yi itikafi sai in ta samu tsarki in kwa tana cikin itikafi jinin al'ada ya zo mata ko jinin biki to sai ta koma gida idan ta gama an gane ko idan ta gama kenan jinin al'adarta kenan sai ta dawo masallaci saboda me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin ummu adiya da ya umarnin cewa a fitar da mata hatta da masu al'ada su je masallacin idi manzon Allah sai yake cewa fa ammal wannan ummu adiya take cewa fa ammal huyya fa ya tazilna musalla manzon Allah yace masu al'ada su kaurace ma wurin sallah an gane ko su kaurace ma wurin sallah su koma gefe wannan yake nuna cewa mai jinin al'ada ko mai jinin biki baya halatta ta ci gaba da zama a cikin masallaci babu ziyaratil mar'ati zawjaha fi itikafi babu ziyaratil mar'ati zawjaha fi itikafi قال حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته قال حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرهن فقال لصفية بنت بيي رضي الله عنها لا تعجلي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت هيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa ba laifi ba ne mace takan iya ziyartar wato mai gidanta a lokacin da yake itikafi shi ne nan malam ya shigo ya koma shigowa da hadisin safiya hadisin aliyu bin husayn allah ya kara musu yarda yake cewa lalle safiya bin tuhuyayi wato ta ba shi labarin cewa ta kai ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama ziyara a masallaci a lokacin da yake itikafi a kwanuka goma na ƙarshen ramadan kamar yadda bayanin ya gabata to shi ne malar sai ya canza ya zo da wani isnadi na daban aliyu ibn husain yake cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama fil masjid manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wani lokaci a masallaci yana itikafi wa inda hu azwaju matansa sun kawo masa ziyara faruhuna suka gama ziyara sannan sai suka tashi wannan yana nuna mana ba safiya bace ba kadai ta kawo masa ziyara galibin matarsa sun kawo masa ziyara nan masallaci suka gama hira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faruhuna sai suka tashi suka mareta zuwa gida faqala li safiya bint huyay manzon Allah sai yace da safiya bint huyay a lokacin da ta tashi za ta tafi manzo Allah ya ce la ta'ajali karki gaggawa tashi manzo Allah ya ce zauna hatta an sarrifa ma'aki har in juya tare da ke ma'ana in raka ki an gane ko hatta an sarrifa ma'aki ma'ana har in tashi tare da ki menene sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dakatar da safiya bayan cewa sauran matan su sun tashi za su koma malamai suka ce mai yiwuwa safiya ta yi jinkirin zawwa an gane ko ta yi jinkirin zawwa tsabar adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yakan wato yake nihin ya ba ta ita ma gwargwadon lokaci wanda za su yi hira kamar yadda ya zauna da waɗancan sauran mata kenan su zamanto daidai game da zamanin da aka zauna aka tattauna ko kuma ya kasance wato yana cikin wani lamari ya shagaltar da shi kenan ta ɗan yi haƙuri in ya gama sannan ya tashi kenan su tashi tare kuma yakan iya kasancewa domin kasancewar gidanta yana da nisa sabani ga su sauran matan domin duk gidajensu suna kewaye da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan manzon Allah ya dakatar da ita yace la ta'jali yace karki gaggawa yake safiya hatta an sarrafa ma'aki dau hakuri har in juya tare da ke wa kana baituha fi dari usama ali ibn husayn yace gidan safiya a wannan lokaci yana an gane ku gidanta kenan wani yana can gidan usama wanda a lokacin nan shi Usama bai mallaki wani gida ba gida ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a karshe gidan ya koma hannun Usama kenan dan haka gidan ya shahara da cewa gidan Usama shi anan Ali ibn Hussein yana bayani ta yadda za a gane gidan Safiya kenan gidan Usama a yau a wancan lokaci shine gidan Safiya shine yace wa kana baitu hafi dari Usama wato gidan kenan Safiya yana cikin gidan Usama ibn Zaid فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita tare da ita falaki ya hura julani min al-ansar kenan lokacin da ya fita tare da ita zai raka ta zuwa gida sai wasu mazaje biyu daga cikin mutanen Madina suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake tare da Safiya fa nazara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam suka daga ido suka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi da wata mata kuma a cikin dare a gane ko kasancewar gashi da wata mata ba su san ba wace mata ce kuma gaya cikin dare ne thumma ajaza sannan sai suka ketare da maza suka dan yi gaggawa a cikin tafiya sai suka canza manufarsu fa qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallama ta'ala ya manzon Allah ya ce ku zo ku zo ta'ala ya al'alif a nan alifu tasniya ne an gane ko ta'ala ya manzon Allah ya ce ku dawo ku zo sai ya ce inna ha safiya bintu huyay ba kowa ba ce mata ta ce safiya bintu huyay faqala subhanallah ya rasulullah suka ce mamaki ya manzon Allah mamaki yaya za a yi mutukunce ka kada sai manzon Allah ya ce inna shaytana lalle shaydani yajri min ibni adama majrad dam yakan gudana a jikin ɗan adam duk inda jini yake gudana ma'ana duk inda jini yake shiga yake fita jikin ɗan adam to shaidani yakan iya shiga manzo Allah ya ce wa inni khashitu an yulqiya fi kuma shay'a manzo Allah ya ce ina jin tsoron kada ya jefa wani abu na mummunan zato a cikin zukatan domin a wata riwaya ta yi wa inni khashitu an yulqiya fi kuma sharra ina tsoron kada ya jefa wani sharri da mugunta a cikin zukatanku a wata riwaya sai yake cewa fa inni khashitu an an yaka zifa fi qulubi kuma su'an kenan shine mummunan zato wannan kenan yake nuna mana yana nuna mana halaccin kenan mace ta kai ma mai itikafi ziyara an gane ko ba laifi bane kamar yadda ita anan ta kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal ma mafi yawan matansa ne suka kai masa je wannan babi na gaba sai mu tsaya babul hal yadra'ul mu'takifu an nafsi قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي أتيك عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها أخبرته قال حا وحدث قال حا وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وابن أيينة أنه قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعال هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتته ليلى أتته ليلى قال وهل هو إلا ليلى wato wannan babi ne wanda ke bayani shin wato mai itikafi zai iya ije ma kansa wani abu da akan iya tuhumarsa da shi na faɗa ko aiki shine babi kenan mai itikafi yakan iya ije ma kansa wani abu da yake tsoron a tuhumce shi na faɗa ko aiki shine anan malam sai ya koma shigowa da hadisin Ali ibn Hussein yake cewa Safiya bintu Huyay Allah ya kara mata yadda ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da yake itikafi falamma raja'at mashama'aha lokacin da za ta koma gida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yakan rakata yana rakiya yana rakata fa absarahu rajulun min al-ansar wani mutum daga cikin mutanen Madina sai ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan mata falamma absarahu da abu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wannan mutum ya ganshi manzon Allah sai ya kirawo shi fa qala manzon Allah yace ta'al yace zo yace hiya safiya manzon Allah yace safiya ce wa rubbama qala sufyan wato su da yawa sufiyan ibn uyaina wato yakan ce hadhihi safiya maimakon ya ce hiya safiya kenan a waccan riwaya da manzon Allah ya ce hiya safiya sai ya ce hadhihi safiya ma'ana manzon Allah ya nuna masa ka ganta ya ce mata ta ce safiya sai ya ce masa fa inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam manzon Allah ya ce domin shaydani yakan gudana a cikin jikin dan adam wato irin yadda jini yake gudu ma'ana irin yadda jini yake gudana ko ina yana shiga to haka shaidani yake gudu a jikin dan adam qultu li sufyan wato sai na faɗa ga sufyan inji ali ibn al-madini atat hulailan shin a cikin dare ne ta je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace wa hal huwa illa layla ai zuwan safiya bai kasance ba face sai a cikin dare ne ziyarar da ta kai masa a cikin dare ne ta je masa an gane ko kenan wannan yana nuna mai itikafi yakan iya ije ma kansa duk wani abu da yake tsoron a tuhumce shi da shi wanda ba ma mai itikafi ba mun yi bayani a matsayinka na mumini duk abin da ka san za a iya tuhumar ka da shi to kakan iya ba kanka kariya ka yi bayanin cewa abu kaza ya sa na yi kaza ko kuma abu kaza ya sanya kuka ganna a wuri kaza ko kuma abu kaza ya sa kuka ganna a lokaci kaza na yi kaza wannan kuma ƙarin bayani yana nuna kenan wato shine ba laifi ba ne kenan mace ta fita da dare kamar yadda a nan a cikin dare ne ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ziyara nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك